صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi kan mamance muna 28 ga watan rabi'ul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 443 wanda ya daidai da biyu ga watan 11 miladiya na da 2021 ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau insha Allah za mu tashi bayan mun kare babul wadi'ati za mu tashi kan kitabun nika wannan bangare ne wanda yake magana akan al'amarin aure malam قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن البسام رحمه الله أكلكشن تعليق ديك شاء النكاح حقيقته لغة الوطن abinda ake cewa aure a haƙiƙar cikin harshe na larabci saduwa da mace alwata wa yutlaqu majazan sai dai ana furci da shi a zaurancen zance alal aqdi absadar ma'aure ina asalin shi saduwa amma kuma in an ce annika iya zuwa da ma'anar daura aure min itlaqil musabbabi ala sababi ta ɓangaren firici sakin abin da ya zamanto musabbab wanda yake sanya sababi akan sababin kanshi tunda ɗaura aure shine sababin saduwa da mace ko to ta wannan babi ne aka ce mishi annika akdikin wannan wa kullu ma warada fil qur'an min lafzin nikah dukkan abin da yazo a cikin alqur'ani mai girma na lafazin nika falmuradu bihi al'aqdu ana nihin ƙulla auren illa ƙauluhu ta'ala sai fada Allah maɗaukaki da ce fala ta hillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan ghaira bata halitta gare shi shi wanda ya saki mace saki ɗaya saki biyu saki uku hatta tanki hazaujan ghaira har sai in ta auri wani wanda ba shi ba, kuma aure na gaskiya, ba auren ruha-ruha ba, ba auren ɗan akuya ba wanda zai halartar da bayan saki uku, a aure na gaskiya bayan ya sake ta a wannan lokaci ne yanzu yake da damar da zai maida ta. Balmuradu bihi alwata a nan ana nihin alwata'u shine saduwa
kawo da wannan kyautu
فالمراد به الوطأ نعم قال فالمراد به الوطأ أتكون آية manufa a nan shi ne saduwa.
Dube kan baya ya kawo babban.
Na'am. قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالمراد به الوطأ منها أن shine saduwa wal aslu fi mashru'iyyatihi alkitab was sunnah asalin aure game da shar'antar da shi a cikin alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta wal ijma kuma da hadin ra'ayin malumai gaba daya na musulunci duk da cewa asalin ijma iya samuwa ne akan tushe na alkur'ani mai girma da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hukunci zai zo wanda malamai gaba ɗaya su haɗa kai akan cewa wannan aya ga manufarta ko kuma wannan hadisi ga abin da ya kumsa qawluhu ta'ala ammal kitabu fa qawluhu ta'ala game da alqur'ani mai girma shine fada Allah madaukaki da yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa ko aurana daga abinda ya muku dadi na mata wanda ya zamanto kuna so so da kamna ma taba lakum sai zamanto Allah madaukaki yayi umarni da ayi aure wa ghairiha min al-ayat da wasu wannan kuma bayan wannan aya wasu ayoyi amma sunna game da sunna fa atharun kathira kai gurabai na sunna manzala sallallahu alaihi wasallama masu yawa qauliyatun wa fi'liya akwai wanda ya zamanto na magana ne umarni ne kuma akwai abin da ya zamanto sunna ce a aikace wa taqririya kuma akwai sunna wadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da sahabban shi ko ta magana ko ta aiki bayani ya gabata a cewa akwai wasu al'amura wanda sahabbai za su haɗu wata magana ko su yi wani aiki gaban mazala sallallahu alaihi sallama bai ce ba ba haka ba ne ba kuma ba a gaba alama cewa fuskar shi sallallahu alaihi sallama ta canza kamar babu wata alama ta kyamar wannan abu wannan sai zamanto sunna ce takririya wadda mazala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da sahabbai akan abin da suka aikata ko suka faɗi domin inda wani kuskure ne bai shiga ba kalkashin shari'a da mazala sallallahu alaihi wasallama bai kyale ba la haka kaida malamai suka kawo kaida la yuzu sukutu fi waqtil haja bai halatta ba mutun ya kyale a lokacin da ake bukatar bayani na'am قال ومنها حديث الشباب ya ma'asharar shabab na daga cikin abin da ya zo na al'amarin aure shari'anta cewa shari'a ce ta musulunci hadisin wannan wanda malam ya fara magana a kan shi ne ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa har zuwa ƙarshe wa ajma'al muslimuna ala mashru'iyyati kuma dukkan musulmi na kirki sun haɗu kai a bisa shari'a ne shari'a shar'ancin aure wa kad hassa alaihi shari'ul hakim kuma lalle Allah wanda yake shar'antawa mai hikima ya zazafa akan shi lima ya tarattabu alaihi min alfawaid aljalila na abun da yake biye da wannan na fa'idodi masu girma wa yadfa'u bihi min almafasid aljasima kuma da aure ne ake yudfa'u bihi min almafasidi aljasimati da aure ne wanda ake tunkuɗe ake ture banna bannoni masu girma fakat qala Allah ta'ala tabbat Allah madaukaki ya ce wa ankihul ayama minkum wa auras daga ayama 'yan mata jamu ayi minkum daga gare ku wa hadha amrun wannan kuma umarni ne وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن kada ku tauye su ku hana su suna so su yi aure ko suna so su koma wajen mazajensu bayan an samu baraka da saki ko kuma a'a auren ma suke so su yi to kada ku sake ku hana su ku tauye su saboda wata munuwa ko ta neman dukiya ko ta neman aiki ko abin da ya kama da haka wa hadha nahyun wannan kuma hani ne game da kan mutun ya hana wadda ta so aure ta yi aure wa qala sallallahu alaihi wa sallama an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni zala sallallahu alaihi wasallama yake cewa aure sunnata ne kuma dukkan wanda bai yi kwadayin sunnata ba ragiba an rishin kwadai duk wanda bai yi kwaɗayin sunnata ba falaisa minni baya daga cikin al'umma ta tagar ta kwarai wa kala tanakihu takasaru zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi auratayya kuma ku dada junanku zamanto ku yi yawa wannan kuma dalilin cewa lokacin da mikiya musulunci suka lura da amfanin aure cewa al'umma tana yawa ita kuma duk al'ummar da ta yi yawa to da ikon Allah Allah maɗaukaki zai arzita ta da wasu wanda za su ɗauki nauyinta za su yi ƙarhi sai suka yi ta gwagwarmaya na a yayi a rage aihuwa ka a aihu zo proje ta zo ta tattara mata kadda ku yarda ku aihu saboda ku aihu kaza da kaza da kaza da kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya umarni da haka ayi aure domin ku yawaita wa alaikum salam ya shiga tabbat ya da laifi kuma zai kasance na daga cikin wanda suka yi ta'awuni alal ismi wal udwan shi ko Allah ya ce wala ta'awanu wa ta'awanu alal birri wat taqwa la ta'awanu alal ismi wal udwan kai zamanto san dukiya da neman jin dadin duniya ya kai ga mutun ya shiga aikin da ya zamanto saban Allah ne cutar da al'umma ne qala fala ta'dun nam قال تناكهوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة kuyi auratayya ku yawaita domin ni zan yi mubahat kamar in yi guri in yi jin daɗi da ku ranar kiyama ce ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kowace al'umma yawa mabiya wanda suke kadaitar da Allah madaukaki da bauta والنصوص في هذا المعنى كثيرة نصوصي a cikin wannan ma'ana ta umarni da yin aure suna da yawa sai mala ya fara da hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa qala al-mu'allif rahimahullah an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم za Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce mana, Ya ma'ashar shabab, ya ku taron matasa, ma'ashar mutane ne wanda suka yi kama da juna ta ɓangaren shekaru, ta ɓangaren yanayinsu, ta ɓangaren malamai in ‘yan makaranta ne, ya zama to malamansu guda da abin da ya kama da haka. wanda dai suke tarayya a cikin wata sifa a nan mazala sallallahu alaihi sallama ya kirayi matasa ma'ashar domin suna cikin kuruciya shekarunsu kusan guda ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj dukkan wanda ya samu ikon aure alba'a ya kumshi abu guda biyu na farko dai mallaka abin da za ka yi aure da shi kama tun daga sadaki da ɗaukan nauyi ci da sha da wurin zama da sutura kulawa da lahiya dukkan wannan ya shiga cikin ba'a sannan kuma kashi na biyu shine ikon saduwa da mace kai zamanto mutum la'ihi ne ko abin da ya kama da haka istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj idan ya samu wannan iko da wannan abubuwa guda biyu to yayi aure kai ya jinkiri kai ya ce sai an yi kaza sai an yi kaza a'a kazan nan da mutum yake nema sai an yi bisani ba Allah madaukaki zai bashi daman yayi ko bai yayi ba da iya da iko ya samu iya da dukiya da halin da zai aure to kai jinkiri falyatazawwaj ya yi aure. Azala sallallahu Alaihi Wasallama sai bai bayanin sababin da zai sa ya aure, amfanin aure, ƙalafa innahu a gattolil basar. Yin aure shine mafi kame ido daga kallon abin da ya zamanto haramun. Wa ahsanul farj kuma shine mafi katangar da farji kafan mace, na kafan mutum. nan ba za yi shawa ba ya je ya yi zina ya abkar da kafashi a cikin abin da Allah maɗaukaki biyar da ba. wa man lam yastati to wanda fa baya da iko baya da kudi baya da abin da zai aure ko kuma iya da babu halin da zai biya biya ba mace bukata domin haƙƙi ne saduwa haƙƙi ne na ma'aurata fa in lam yastati fa alaihi bisawm Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo waraka akan wanda baya da iko me zai yi? ya lazimci azumi na nafila fa alaihi bisawm domin fa innahu lahu wija domin wannan azumi ga matashi kamar dandaka ce dabba da aka dandake ba ta da shawon mata to haka duk mutumin da zai yi azumi azumi na Allah wanda zai kiyaye dokokin Allah a cikin shi to haka zai kasance domin zai karya garkuwar shawa in zaman to bayya shawon mace idan ka ga shawa tana yawan tashi to akwai koshi tabbata ka ga mutum shawa ta mai yawa tabbata a koshe yake inda yunwa ba shawa ba ta tashi sai zamanto wannan azumi da zai yi sai zamanto kamar dandaka ce sai lazumci azumi kullum azumi ko kuma ya azuma daudu alaihissalam yau azumi gobe a sha ruwa jiba azumi gata a sha ruwa daga shikenan ya samu waraka ta al'amarin shawa ga lada kuma ga kangiya mutafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن أنس بن مالك رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama cewa lalle annabi wanda tsira da mutum Allah su ƙara tabbata a gare shi hamidallah wa asna alai ya gode wa Allah madaukaki kuma ya jinjina mishi ya yabe shi wa qala sai ya ce lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa aftiru wa tazawwaju nisa wa man ragiba an sunnati falaysa minni wannan hadisi malam ya kawo shi a takaice hadisi ne wanda yake da kissa wata rana wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ibadodin da yake yi wanda ba na zahiri ba wanda yake da alaka da cikin gida da aka ba su labari gaba da ibadodin mazala sallallahu alaihi suka ce ina za mu tsaya akan abin da ya tsaya domin shi Allah maɗaukaki ya gafarta mashi zunuban shi da wanda zai zo da na baya da wanda zai zo kenan mu me ya kamata mu yi mu dage mu huce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake domin mu samu gafara Allah madauki yanzu nan ai mun hace mai kyau ko sai dai mene bata dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma shari'a tana so ka tsaya a inda ta tsaida ka kadda ka kara kuma kakka rage inda halin rishi ragewa in kana da ikon zaka yi to babu zancen kuma ka rage ka tawaye da manzala sallallahu alaihi wasallama ya shi labari akan wannan mutane sai kowa ya ce ɗaya daga cikin su sai ce a'a ni har abada ba zan sha ruwa ba zan yi ta azumi ne kullum azumi zan yi ɗaya daga cikin su ce ni kuma har abada ba ni ba aure ba ruwana da mata ɗaya kuma ya ce a shi kawai dare zai raya babu zancen barci kawai ta hajjudi da nafiloli ne zai ta yi da mazala sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan sai ya tattara sahabbai ya yi wa Allah maɗaukaki godiya ya shinshina wa Allah wa ƙala sai ce lakin ne ana usalli ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza me ya samu wasu mutane suna cewa kaza da kaza da kaza da kaza sai ce lakin ne ana usalli sai dai ni ina yin sallah da dare wa anamu kuma ina kwantawa in wani lokaci in kwanta cikin dare in tashi in yi sallah kuma in kwanta nan banna raya kullun dare ya zamanto a ce kullun banna barci kawai salloli zan yi nafiloli zan yi ko addu'o'i zan yi a'a wani yanki na dare in tashi wani yanki in kwanta wannan kuma umarni ne na Allah madaukaki da yake cewa fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قال وأنا وأنام وأصوم وأف- وأفطر كما إنا أزمي إنا شروا وترانا إن أزم لتنند الهميش شروا أزم عرفة ش- إن أزمي ko na ashura ko kuma azumi na nafila azumin annabi daud ko ayyamul bid fararen dare raki kwanan wata sha uku sha hudu sha biyar kuma azumi na kowane wata mutum ya yi azumi guda uku ko kuma azumin annabi daud alaihissalam ko kuma azumin da baya da kaidi almuhimmin azumi na nafila ne ba a so a tsare shi ranar juma'a da ko ranar asabar sai dai ka yi azumi ah, bayan in za ka yi juma'a ka yi alhamishi da juma'a ko kuma juma'a da asab- asabar ko kuma asabar da lahadi Na'am. in ba wa'annan abiban da suke da sababi azumin da suke da sababi amma misali azumin litinin da juma'a ko kuma azumin arafa ya faɗo rana ta asabar wannan babu laifi ko rana ta juma'a domin azumi ne wanda yake da sababi duk da cewa akwai sabani a wajen malumai akan halaccin haka nan wa atazawwaju nisaa kuma ina auren mata faman ragiba an sunnati falaysa minni dukkan wanda bai yi kwadayin sunnata ba yayi watsi da sunnata to bayya daga gare ni bayya daga cikin al'ummata aga wannan akwai nau'i na barazana akan mutumin da zai yi watsi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yana in mutum ne nagari na kwarai wajibin shi ne dole ne ya so sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah madaukaki ya umarni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anhu qala hallo an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya amuruna bil ba'ata iya umarnin mu da ba'akin wannan shine neman halin da za mu kange kawunan mu mu yi aure mu kiyaye kawunanmu daga afkawa a cikin abin da ya zamanto zina ce ko har- abin da yake haram wa yanha anit tabattul kuma iya hani game da tabattul shine watsi da aure sai iya da halin da zai aure kawai sai yake yayi watsi da shi kamar yadda kirista suke yi tun gashi namiji lahiya ga dukiya ga komai kawai dan malami ne kawai sai yake aure kuma daga ƙarshe su yi kalalata da 'yan mata a coci da abin da ya kamata. Nahiyan shadidan ya kasance iya mana hani hani mai tsanani waya ƙulu ta zawajin wadudal wadud, ku auri alwalud mata masu haifuwa, ku auri kawai zalla wanda ba su da haifuwa da nihin bakwasan ku yi 'ya'ya. sai dai inda wata manuha ta ɗaukar nauyi ko abin da ya kama da alwadud wanda suke son masoya kan mutum ya aure da matar da ba ta san shi ba gwaninta ba ce kuma ba abin da ya dame ka kamar ta sihiri ta soka nami in tana so tana so ai in ba ta so dubabe ga sunan da yawa a sai ka mata sihiri ba domin duk ƙarshen sihiri wata rana iya iya karewa kuma ka zalunce ta domin ka karkato ta da abin da bai dace ba ka karkato hankalin in tana son ka to shikenan fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyama domin ni zan yawaita al- da ku al'ummomi in in yi sauran annabawa al'ummomi da ku ranar kiyama rawahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ah, ya fitar da shi can ya yi taliki a kan an tabattul kala an yi amuruna bi ma yi inu alal jima'i wayu ya siruhu min alwajhil halal mazala sallallahu alaihi wasallama iya umarninmu da abin da zai taimaka a kan saduwa kuma ya sauƙaƙar da shi ta fuska wadda ta zamanto ta halal shine aure wa tabattul huwa al-inqita' an nisa tabattul kinnan shine yankewa yin watsi game da mata wa tarkin nikah da barin aure wal walud kathiratun nasl mace mai yawan ƴaƴa mai yawan aihuwa in ka tashi aure duba gida inda ake yawan aihuwa wal wal wilada da yawan haihuwa wal wudud al mutahabbibatu ila zawjiha wadda take son mijinta bi kasratil khisal al hamida da kyawawan halulluka masu kyau ina ga lokaci ya yi ko da saura na wasahahu ibn hibban da can da ya ce rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wasahahu ibn hibban walahu shahidun inda abi daud iya da wani hadisi wanda yake mara mai baya mai shaida daga hadisi abu daud wannan sai da imam an-nasai wa ibn hibban min hadisi ma'qal bin Yasar daga hadisin ma'akal dan Yasar. Wa na bi Huraira radiyallahu an an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi kala yake tunkahul mar'atu li arba'i Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ana auren mace saboda abubuwa guda hudu galiban al'adan mutum mutane in za su yi aure wannan abubuwa suke guda suke kallo ko dai a same su gaba daya a mace shi kuma da wahala ko kuma a samu biyu ko a samu uku ko a samu daya da dai wannan munuwa galiban mutane suke aure tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wasu mutane suna aure saboda dukiya an ga wance tana da ɗumbin dukiya a yaya za mu yi mu ci wannan dukiya mu je mu aure ta saboda dukiyar ta za a aura wali hasabiha saboda dangananta el gidan suwana ce ‘yan sarauta ce ko kuma ‘yan malumai ce ko kuma ‘yan kaza ce da abin da ya kama da haka li hasabiha saboda matsayinta da dangananta wali jamaliha wani kuma a wata ana aurenta saboda kyanta wali diniha wata kuma ana aurenta saboda addininta mace ce mai riko da addini kiyaye dokokin Allah madaukaki manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ba masu aure zabi kasu waiwaya ya zuwa wa'annan abubuwa guda uku domin duka gushewa suke dukiya dai wani lokaci ba da wama take ba kuma dangane in dangane ne wani iya iya gidan wane gida ne mai hali amma tana yi wa ita ba ta ɗauko wannan halin ba wali jamaliha shi kuma kyau zangon shi shekara 35 zuwa 40 kenan shi ma gushewa yake in ta tsohon saki za ta yi za ka yi ta koshi dikinan zangon kyawun mace da ta shekara arba'in to sai abin da ya saura arba'in arba'in da biyar a inda kyau ne to nan sai dai ka saki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbar fasfar bi zati dini taribat yadak ka samu babban rabo da ma'abociya addini zafarkin abu abinda za ka rubuta ka mamaya ka same shi ka rike bi za ta din da ma'abuciyar addini ta ribat ya daka hannuwanka za su yi ƙasa ya mazala sallallahu alaihi wasallama ya kamantar da wanda ya riko da addini mai riko ya aure mai addini hannun shi za su yi ƙasa suka ce ai domin tushen arziki ƙasa ne قال متفق عليه من بقية السبع مع بقية السبع وانا حديث امام البخاري ده مسلم سكفتر ده شي tare da sauran ashab ashab sunan da imam ahmad kenan qala wa anhu kenan asli in san samu ne bal ma abin da ya zamanto wajibi in za ka yi aure ka duba mai addini domin wannan addinin ta zai sanya ta kiyaye haƙoƙi na aure ta kiyaye haƙƙin Allah madaukai amma in dan kyau kabi ko kuma dan dukiya kabi ko dan wani dangane to kai zabe to amma kuma zabe ne wanda wani lokaci sai kai takeici domin wata mai kyan ka duba mugayen halinta sai kai tamanin kai wata ina ma a ce ka auri wadda ta yi kowa muni domin baka ganin wannan kyan nata ta ko dukiya in mai rowa ce ba za ta saka ma ba ita rike kayan na'am amma in mai addini ce bil fi'l da gaske addini take ba abin da zaka gani sai alkhair domin ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙi na zamantakewa aure za ta kiyaye wannan kuma addini sai dai ya ci gaba baya ci baya na'am قال وعن ابي هريره رضي الله عنه نعم وعنه هل an samu wani hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana idza rafa'a Manzala sallallahu alaihi wa yace ya yace ya kasance manzala sallallahu alaihi wa sallama ai da'a lahu bi husn al-ishra idan yawa wani mutum addu'a barka da samun aure, sai ya mai addu'a da kyakkyawan zama. Ma haka muke cewa duk da Allah ba da zaman lahiya ko? Allah ba da haƙuri, Allah ba da zaman lahiya. Da kyakkyawan zama. Iza ta zauwa shakala, lokacin da mutum ya yi aure sai manzala sallallahu Alaihi Wasallama ya mai roƙon Allah ya mai addu'a, ya ce, Barakallahu laka, Allah maɗaukaki ya ma albarka. wa baraka alaika Allah yayi albarka akanka wa jama'a bainakuma fi khairin kuma ya tara ku ya hada ku a cikin alkhairi duba kaga wannan addu'o'i masu masu amfani masu alkhairi tabbat barka barka barka haka ne barka sai awa mutum barka amma kuma a mai addu'a a ƙara mai addu'a duk da cewa ina ga Hausawa idan sun ce barka daga wannan lafazi ne na barakallahu lak Allah ya albarka na'am rawahu ahmad wal arba'atu ashab imam ahmad da ashab al ashab sunan imam tirmidhi wa abu dawud da ibn majah da nasa'i wa sahahu tirmidhi wa ibn khuzaimah wa ibn hibban wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda fil haja mazala sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar da mu at-tashahhud ga tanan fil haja a cikin wata bukata muna cewa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan galiban ana yin ta a cikin khutbatul haja allo khutba ta neman aure galiban kuma ba a karanta wannan san samu ne a karanta ayoyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم ال- يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون sannan kuma ya mutum ya zo da wannan addu'a in ya yi wannan ya zo da wancan sun ya so sai a yi tambaya mun zo neman iri kamar yadda hausa suke cewa dukkan lafuzza ne a na neman aure a su wani irin wake su wani irin dawa ai an san dama ba irin wake irin dawa ba ne ba kawai abu ne na al'ada da da- in ka ce ka zo ne ba irin wake sai ce gashi nan na baka Allah ya tsare. Ah. Eh, shi abin so ake kamar misali don a san menene menene ya kawo ka kai lafazi eh, kai hurci da abin da ka zo da shi yawwa duka wannan babu babu iskali sai dai lafazi ne na abin da ake so dai a a tabbatar da auren da amma kuma eh, kamata ya kawai a ta yi a ta yi kai tsaye tudurwa na shi ne iya cewa ya iya karantar da mu da tashahud kyona a cikin dukkan bukatu shi ne mace innal innal hamda lillah lalle dukkan godiya ta tabbata ga Allah lamukin wannan lil istigraq alif da lam alkin wannan ta haɗa dukkan abin da za a ce godiya ce to Allah maɗaukaki ya cancance ta. Nahmaduhu muna gode mishi wa nasta'inuhu muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah maɗaukaki daga sharrin kawunan kun ɗan adam rai tare da sharri na da na da sharri man yahdihillahu fala mudilla lahu dukkan wanda Allah maɗaukaki ya shiryar da shi to babu mai ɓatar da shi domin shiriwa da ɓata a hannun Allah maɗaukaki suke wa man yudlil fala hadiya la kuma dukkan wanda ya- Allah ya ɓatar da shi da ilimin shi to fa babu wanda zai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida ko na tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa an wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida na tabbata lalle Muhammad dan Abdullah bawan shi ne ko manzon shi ne ba dan shi bane ba kamar yanda ah, Kirista suke cewa Isa dan Allah ne kamar yanda Yahuda suke cewa Uzair dan Allah ne a bawa ne kun babu wata daraja wadda ta yi bauta game da mutum da Allah madaukaki wa yaqra'u salasa ayat sai karanta ayoyin wannan guda uku wanda muka fara karanta na'am haka ya kamata sannan kuma abu shuru da zancen neman aure ne khutbatul hajj rahu ahmad wal arba imam ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi wa sahawu tirmidhi wal hakim da imam hakim wa alaikum assalam a imam dan mai da da wannan wanda yazo dai neman arma yawwa na'am sai ka gabatar da da wannan tunda kai ne kake da bukata kai ne mai bukata a wurin shi aka ce mafil haja a cikin bukata neman bukata in kuma ba ango ba to wakilin ango na'am wa an jabir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi yake cewa idza khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yaduduhu ila nikahiha falyaf'al idan dayan ku yake neman auren wata mace fa'in istata'a in ya sami iko an yanzura minha ila ma ya duruhu ila nikahiya ya kalli in ya sami ikon kallon abin da zai ja shi ya zuwa auren kafal ya fa'al to ya aikata kan malamai suka ce haddi na inda ya halitta ya kalla ya kalla fuska hannuwa tahin hannuwa da kawabuwa ya kalli fuska ya ga yadda take ya je ya armi iya tamanin wannan kuma a zamanin da ya zamanto mata suna da rike da abin da ya zamanto abin da Allah ya umarce su ne babu tabarrushi a rihe suke kuma ba titi suke yawace yawace ba In ka tashi aure zai sai ba ai ba ba komi kana kallo ba abin da yake borewa a gare ka ba wai sai ka je ma akan titi kawai zaka gani wa alaikum assalam wa rahmatullah. na'am tana da cibi a cibi a cibi ba wata guguwa illa ce ba wanda za ta Allah musta'an. Ah, ana akwai akwai ah, amrad ko kuma rashin lahiya wanda sababinta mutum ya samu in an mai ruha-ruha ba a mai bayani ba ya samu ya aje ya kai kara a warware abu misali ah, misali misali mis- ka arma mace kai kana tamanin lahiyar talau a shi mahaukaciya ce kaga wannan illa ce ba karmi ba za a yi wannan ko kuma ah, ko kutur kutur kuturwa ce tana da nau'i na kur- kuturta ko albasa ko abin da ya kama da haka wannan duka ah, sababba ne wanda suna iya jayo warware armenia a in ango ne ya tahi da kanshi shi zai in kuma wakili ne wakili zai a neman aure a- a yi wanda ba wakili ba a malamai malamai da suke to mal- malamin da aka gabatar shi ya kamata ya malam da aka gabatar ya wannan shine ya kamata ya ya yi su kuma waliyai da wakilai ga suna a gehe da a cewa malamai eh, a ce a yi addu'a Eh, kamata ya shirye wajen neman auren a son samu ne mustahabi ne a gabatar da wannan khutba na'am na'am قالوا عن جابر شنو مكي إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل wasu malamai sun zurfafa akan iya da haƙƙi ya ga wasu wurare shi kuma a hakika gaskiya bai dace ba an kuskurewa hanya dacewa duk abin da za ka gani mace bai yi ba ka kalli huskarta da hannunta da kawai ta ga wannan ya ya datar da kai ka san kowa ce ce na'am قال رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم إمام أحمد إمام أحمد سكر أبو داود سكفتر da wannan hadisi kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne thiqat thiqat adilai mahaddata to ake cewa thiqa thiqa adali mahardaci idan ya hardace abu bayaman cewa wasahu al-hakim imam hakim ya ce hadisi ne ingantacce وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة عن المغيرة آه وانا حديثنا دا حديث دي مارا مي بايا دغا وجه امام الترمذي دا نسائي دغا حديث المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة وما وجه امام هل اكو wata ruwaya daga wajen imam bin majah da imam ibn hibban daga hadis muhammad bin maslama ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه كما امام مسلم يا ده روايه wata ruwaya daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala li rija li rajulin tazawwaja imra'atan ana zarta ilaiha zala sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum wanda ya auri wata mace na sahabi daga mutanen Madina yace ana zarta ilaiha ka kalle ta subhanallah ka duba ka gani da wai aure za ka yi ba baka kalla ba. ba wai zancen kodon lokaci a daddare sai ka je hira ba aure za ka yi kallo kawai ka kalla kawai shi kenan qala la wannan sahabi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ban- ban kalle ta ba kawai da na ji an ba da labari il gidan wane wane iya da iya iya da iya kaza kawai na ne ba aure na qala idhhab fanzur ilaiha je kakka kalle ta kaga kowa ce ce, saboda kakka kalla kaga abin da bai ma ba bayan an yi aure kuma al- matsala ta shiga in ka ce baka so shikenan ka cinye sadakinka inda kai ka kiya ko amma da kaga wata illa ka himma aura shikenan kawai sai ka janye babu babu wani abu da wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda sai rayan Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له wannan matsala ce wadda ayo mutane ba wanda ya dame su a cikin aure kusan goma da kyal za ka samu aure biyu wanda ba a shiga cikin auren auren wani ba nema auren wani Zala sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda wani ya yi neman aure a bisa neman auren ɗan'uwan shi. Ka san wane ya shiga wajen wanci, iya zuwa wajen ta iya neman auren. La'alla ma an ce mai an ba shi, la'alla ya kai yaɓi, da zarar an ce ka kai yaɓi, ai an yarda da kai kai ne an gugu, an baka. To kawai sai ka wani kuma daga gehe halawa iya zuwa wajen ta neman aure. Wannan haramun ne bai halitta ba. domin wannan na sa gaba da keta da hasada hatta ya turuka al-khatibu har sai wancan mai neman auren na farko ya bari an san ya zuwa wajen wancan neman aurenta sun bata ba an watsi an watsi bai ya zuwa shike da ya bar ya bar neman aure daga wani sababi daga cikin sababba qablahu aw ya adana lahu ko kuma ka lallaba ka ce wani niwa kana neman auren wace yaya ni ma in shiga iya baka izini ya ce in shiga to sai ka shiga yanzu ai da miyar shi ne ko babu matsala idan ya bada izini shi ka shiga amma ba haka ba to a'a baka da wannan haƙƙi na'am tamam wal na wa alaikum assalam da zaran mutum ya je wajen hira uwayen shi uwayen yarinyar sun ba shi izini ya yi hira da ita ya tabbata iya neman auren bai dace ba ba sai an kai lilin domin izini da za a baka ka yi hira da ita alama ce an ce an yarda to kuma uwa uba a lokacin da mutum ya kai yabi shikenan na'am ina ga qala al-mu'allif muttafaqun alayhi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wal lafz lil bukhari lafzun wanda na imam bukhari ne sai mu tsaya anan lokaci yayi abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن yu'dam bainakuma kenan shi yahi wannan kaka tsantsan bai zamanto a rasa rasa wani abu tsakanin